za mu tashi fa'iza a rata ne ko? فإذا أردت الدليل فإذا أردت الدليل على على أن على أن على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقل أفلا تتقون وقوله وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل أفلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجيب ولا يجاب عليه إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا تسحرون قل فعنا تسحرون وغير ذلك من الآيات وغير ذلك من الآيات فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلوا في التوحيد ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في التوحيد في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله ولم يدخلهم أشنهم؟ ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جهدوه وعرفت أن التوحيد الذي جعلوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون على اعت- في زماننا في زماننا على اعتقاد الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة ثم منهم من يدعو الملائكة ثم منهم من يدعو الملائكة ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم لأجل سلامهم وقربهم من الله وقربهم من الله ليشفعوا له يشفع لهم أو يدعو رجلا صالحا أو يدعو رجلا صالحا مثل مثل اللات الله أو نبيا أو نبيا مثل عيسى مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله ودعاه إلى إخلاص العبادة لله وحده وحده كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا وكما قال تعالى وكما قال تعالى له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت وتحققنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله ليكون الدعاء كله لله ليكون الدعاء كله لله ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والذبح كله لله والنظر كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله خير نظر متكئة سيد مختصرة أنا أقول ما نسيك بيان شوى أشكو أن الدقة سيك شوى فإذا أردت الدليل إذا كان نيما دليل كيف كرت على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله akan cewa waɗannan bayin Allah wanda manzon Allah ya yaƙe su a zamaninsa ya shahadu na bihada sun shaida akan waɗannan abubuwa da muka ambata mana ce to fakara kaulahu ta'ala ka karanta fadar Allah na ɗauki sarki shi yasa ya fara wannan gaba ce mai muhimmanci wannan zaka ga tauhidin ma'ana da muke da shi a nan wannan matsala da shi la khaliqa wa la raziqa wa la muhyi wa la mumitu illa Allah wannan hatta da mushrikan da manzon Allah ya tardo su a zamanin sa sun yarda da wannan manzon Allah bai zo bane ya koya musu tauhidul rububiyya sun san shi to shi da malam sai ce kuma ba zan kawo maka wani ra'ayi ba duk wani mutumin da yake da makomanto akan haka to ka masa wannan aya ka ce fassara maka ita sai malam ya ce karanta fadar Allah subhanahu wataala a yayin da manzon Allah Allah ya ce maka kun da gaya musu ya kai annabi Muhammad ku mushrikan Makka da kuke musuntuwa mu kuke musunta a bauta wa Allah shi kadai tabbai tambaye su man yarzuqukum minas sama wane ne wanda yake arzuta ku daga sama wal ard kuma wa ke arzuta ku daga ƙasa in ruwan ya sauko tsarrai su hudu amma yamliku sam'a wa ke mallakar ji wal absar wa ke da mallakar gani wa man yukhrijul hayya wa ke fitar da rayayye min al mayyit daga matacce wa yukhrijul mayyit wa ke fitar da matacce min al hayy daga rayayye wa man yudabbiru al amr kai wa ke gudanar da al'amuran duniya gaba ki ba mai agaza masa Allah ya ce da ka tambaye mu shirkan Makka za su fasa ya kuruna Allah su za su ce Allah ne ba sa kokonto amma a yanzu sai a zo a gurba wa Allah ko wani a ce shi yake kaza to mu shirkan Makka ma su yi rawa ba su da musu a tare da Allah shi sa wallahi shirkan da ake wa Allah a yanzu a zamanin manzo Allah ba a yi ta sai Allah ya ce to fa kul ga ya musu afala tattakuna shi ba za ku tsoraci Allah ba cewa wanda yake da waɗannan ayyukan shi kadai ya cancanta abotawa sannan aya ta biyu ma da yace wa qawlu fadarsa kun da kaya ta ƙara gaya musu ya ga annabi Muhammad liman al-ardu mallakar ƙasa ga baki ɗayan da ta wace ke wa man fiha da mallakar abin da ke cikin ƙasar ga baki ɗayan sa nawa ne in kuntum ta'lamuna idan ku yi sanin ko mushrike ku gaya mana sai ya kuru da sallasi lillahi na Allah ne kai babu wani wali babu wani mala'ika babu wani annabi da ya tare da Allah to kun ga ya musu afala ta zakaruna shin ba za ku tuna ba game da cewa waɗannan waliye da kuke kira in kun zo haɗuwa in kun zo tashi su ma bayi ne na Allah shi ne ba za ku tuna ba kun ƙargaya musu da yake annabi Muhammad in ma ba su ƙara ganiya ba man rabbu samawati saba wane ne ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim ko wane ne ubangijin al'arshi mai girma nan ma ne sayaquluna sallallahu alaihi wa sallam da Allah ne kai babu wani wanda ya tare da Allah to kun ga ya musu afala tattakun wa lakum wa Allah ba cewa waɗannan shehunai da waliyai da mala'iku da annaba da kuke amba kuke kira in kun zo fa kuke bota bota musu cewa bayi ne na Allah kun ka ga musu da annabi Muhammad man bi yadihi malakut kulli shay'in wane ne a hannunsa kadai mallaka dukkan komai nake wa huwa yushiru kuma shi ke bada tsaro a ce wai wani mutum iya baka tsaro a cikin rayuwa wani in ya mutu da kai wanda ta to ga ya musu wake ba tsaro wa la yujabu alaihi ko ba wanda ya isa ba shi tsaro kuma idan ya kawo mutum ba wanda ya isa ya iya kukuta da shi domin shi Allah abu guda biyu yujiru wa yujiru yana ba da tsaro yake amintarwa amma wa la yujabu alaihi ba nan suke cewa ma'ana bi ce wa la yujabu alaihi idan Allah ya kawo mutum ba wanda ya isa zo kukuta da shi har kuma wa la yujabu alaihi ko ba wanda ya isa ba Allah tsaro duka wannan abin Allah ya ya ya nisanta amma duk wani shugaba a duniya iya buƙatar wanda zai tsare shi haka kuma duk wani mutum mai laifi iya bukatar ne yadda za a wanke shi to Allah baya son ko irin shi in kuntum ta'lamuna idan haku yi sani nan ma sayaqulu da sallar su ce lillahi mallakar Allah ne sai a tafi kun ka gaya musu fa anna tushabun dalika da ake karkatar da ku daga hakikan nan gaskiya zuwa ga shirka da ainihin maguzanci wa ghayra zalika ba da shike da ma wasu ma min al-ayat da cikin ayoyi in muka tsara kawo su ne mu cika littafin nan da ayoyi na alqur'ani sai malam yace fa iza tahaqqaqta idan ka tabbatar kai mai karatu annahu cewa su mutanen zamanin manzon Allah mushrikai arnawa kafirai muqirruna sun tabbata bi hada da wannan wa lam yudkhiluhum fi tawhid amma bai shigar da su cikin tauhidi ba allazi da'ahu wanda aka kira su ilayhi zuwa gare shi rasulullahi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa arafta kai sanin cewa annat tauhid lalle shi tauhidi allazi jahaduhu wanda suka musunta huwa tauhidul ibada shine tauhidin kai da Allah manzon gobe kaga wannan hudu karatu yace kenan tauhidin da manzon Allah ya nuna shi ba tauhidi bane ke racewa wa ke sauka da ruwan sama wa ke fitar da tsirrai wa ke kashewa wa ke rayawa wa ke gudanar da al'amura wa ke bada tsaro duka manzon Allah da ya zo ya san kafirai sun yarda na Allah ne kadai inda matsala take shine wajen faruwa wa za a kira wajen tashi wa za a kira wajen sujada ya halitta amma wannan Allah ruku'i a iya wa wannan Allah yanka a iya su kama sunan wani malami ko shehu ko annabi to a nan ne manzon Allah ya yaki da kafai to shi ne kuma a yanzu aka bayyano shi a cikin matsayin ibadan wanda manzon Allah ya yaki mutanen lokacin sa shi sa kaga da ayoyin Qur'ani sun nuna abun nili cewa manzon Allah bai zo da in koya musu da musu yarda da wannan su inda manzon Allah ya samu kara su ibada duk abin da ya zama haƙin Allah ne to kada a ba kowa kawai Allah kadai za a ba shi ne a nan malam yake cewa kenan za ka gane cewa tauhidin da suka yi musunta su mutanen makka kafirai zamanin manzon Allah shine kai da Allah bangaren bauta allazi wanda shine yusammi suke ambatar sa al-mushriku da mushrikai fi zamanina a wannan zamanin mu shine al-i'tiqad shine kudirin zaci zaka ga suna kawo kawa da wasu bayan Allah su ce ai ma na abudu wa ila li yuqarribuna ila Allah zulfa su ce ai ba kowa ba komai sa ba muka kama waliwa ne ko shehuwa ne sai dan kasancewa mu kazambai ne da tigare mu muna da sabon Allah amma idan muka roki shi shehu to zai kai bukatar mu zuwa ga Allah to Allah sai manzo Allah ya ce wannan ma na aulu illa li yuqarribuna ila Allah zulfain shine asalin abin da ya fara fara da shirka a rasa Allah sai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat da'i da sarin kawo da Allah Allah ya saurara baya bukatar sai wani wani ko annabi ya kai addu'a ga gurin Allah babu wanda ya cancanta ya kai addu'a ga saboda manzon Allah amma Allah ya ce wa manzansa duk a yayin da bayi na su tambaye game da ni kada ka ce a'a ni zan kai bukatun su zuwa gare ga ga ubangiji a'a sai fa ide karimun ni mu ina kusa da su kuma ina amsa kiran mai kira da zarin ya kira ni wai a ba ce Allah irin na mutum ne wa iyyazu da ai an cutar da da zatin Allah a ce wai Allah bai jin addu'an ka sai idan wani ya kai ta ko kuma a ce bawa shi kaskantacce ne shi ba kowa wani in yi addu'a Allah bai same shi ba sai in wani yayi to kai bi zai hana ka zama nagari da duka irin waɗannan ƴan uwa shi ne sa aka bar mu a yanzu muke ake samun kowayen mu da kakannin mu yawa suna mutuwa ba tauhi sai ma da yake cewa kama kano kamar yadda sun kasance su kafiran makka da qurayshawa yadda kuna Allah suna kiran Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare shi lailan wa naharan dare da yini sun mamenu daga cikin su manya da wani mala'ika akwai wanda kawai ba kowa su kira bai banda mala'ika akwai ko su da suke mata ko mala'iku ne daga an da bisa bisa da banda mala'ika ga ubangijin mala'ika sai ce a'a mala'ikun nan su ne makusantan Allah in na bauta mun shi ko sai kai suna na wurin Allah ya ce wa da iya bauta mun Allah ya yi masa ya yi sai ne wa li ajli salahi saboda nagartuwar su wa qurbihim da kusancin su min Allah zuwa ga Allah li yashfa'u lahu wa saboda malaika yake ce shi kawai tafi malaika shi kuma gidan gobe kiyama alhaki sunan shi mala shi auya da uwan da sariya ko uwar bawa Allah ya zo yana roƙon bawa na gari mithla irin su Allah da kaga a fara'aitu billahi wal uzza mun ce asalin su ne ne mutanen kirki ne amma da ba su ga gota musu kaga Allah ba zai ga masu da laifi gobe kiyama saboda su sai ba gota musu bayan sun mutu ne jama'a suka ce ka waɗannan walata ne da jama'a uzza a nan yake zama manata a nan yake zama dan haka kenan mu yi mutum su duk in mun gan su mu haifar da tana ibada su bari yin irin ibadodin su bayan su wanda suka yi mutum mutum su bauta musu Allah ya karɓi rayuwar su kawai yaran da suka zo ke tsaron kakannin da su waɗannan kuma kan sai dan kasancewa idan sun shiga wani tana roƙon wannan ruwa kawai shi ke da sai aka wara bautawa na ta da uzza kaga asalin ma shirka abin ƙasa daga shehunai ne waliyai ka fita haƙƙin Allah ka zo ka ba wani mutum sujada iyakan nan ka ka yi mutum ruku iyakan nan ka ka zo ka ya mutu a kabari ka zo ka dinga roƙon shi gafara kana roƙon shi albarka kana roƙon shi zaka yi arbe ya sama albarka alhali yana mace to duka daga nan ne shirka ta faru wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya hazzara mu akan shirka kuma aya alqur'ani ta mai ta a wannan gurin wata aya ce mai karfi take nuna cewa mu mutum ya shirka wani shiga aljanna faqad harama Allah wa ma'awahu kenan duk wanda ya mutu ya shirka ga Allah Allah shi da ɗaya bai taɓa yafewa shi sa ɗan uwa zaka iya ganin mashayin giyan da yake da tauhidi a cikin aljanna bayan ko a matakin farko Allah ga dama mai yalwar rahama ne zai iya gafarta masa zai iya shiga cikin ceton masu ceto mazina shi gana iya ganin shi a aljanna amma duk wanda ya mutu bai taba zina ba bai taba shirka ba bai taba kai zina bai taba shan giya ba bai taba kashe mutum ba amma in ya mutu iya shirka ga Allah ba zai taba shiga aljanna ba in bai tuba kisa kaga anan shi ya bayar tarko to matsalar wanzu mai shirka sai zai ga wata iya iya ganin ta iya ganin da Allah wani a ina ki ba ta mutane a ga mutane wannan ga wani mushriki ya sai ba taba zina ba amma kuma shirka yake ga Allah to wannan ne kuma ga an kuma da kiwo za ka taba shiga aljanna saboda me nassan alqur'ani ta mutane shi kuma mai shan giya da mazinaci in dai ya tafi bai shirka ga Allah zance mafi inganci ta hada mashi a yake in Allah ya ga dama a matakin farko zai iya gafarta masa idan Allah ya ga dama kuma zai masa azaba gurgurdan adadin shekaru ko watanni ko kwanan da zai dauka amma ba zai dawo ba sai ya shiga aljanna shi sa duk musulmin da yake sabon Allah in dai ya tafi ba tare da shirka ba to duk irin yadda zai dauki tazara a wuta to da karshe sai ya tafi min sai da ya aljanna to shine ma nake cewa au nabiyyan ko kuma annabi dukkan irin su Isa alaihi irin annabi Isa kaga daga shi da annabi Isa Kristus suna bauta masa wa arabta zaka sani cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah ya da mutun Allah subhanahu wa ta'ala gare shi قاتله يا يئس على هذا الشرك akan wannan shirka wa da'ahu ila al-ila ikhlas ibada kuma manzo Allah ya kiraye su zuwa ga tsantsanta bauta ga Allah lillahi wahdahu shi kai kama qala ta'ala game da Allah ya fada fala tad'u kada ku kuskura ku kira ma Allah tare da Allah ahad kowa ne shi sa kuka ke da yan uwan musulmi anan da ke ƙara bayani shi sa ya ko ina yana faɗa wani abu wallahi an tayyar da kwalan da yawa daga cikin bayin Allah musamman mutanen karkara zan wani bawan Allah a ƙauye kawai daga ya tashi sai ce ya shehu ce tashi in zai kwanta ya shehu wannan wallahi iya daga cikin abin da aka cutar da mutanen wanda za ka je gaban Allah kana kiran wani Allah Allah ba zai taɓa mu gafara ba ba za ka ce mai Allah Allah da ya halice ka ba za ka ambace shi ba amma da kama sunan wani bawan Allah to wannan kiran da kai shi da shirka wannan ya ce ai ba shirka bane mun kawo dalili ko me dalilin mu yawwa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu wa hum ad'a'ihim Allah ce babu mafi bata a kan kasa saboda wanda zai kira wani Allah Allah haka faɗa Qur'ani ne kinan kaga duk wanda yazo ce maka a wani ai ku kun tsananta daga ce a a daga muna fasaran wannan ayar Allah ce wa man adallu babu wani mafi bata a kan kasa mimman yad'u min dunillahi saboda wanda zai kira wani Allah yayin faduwa ko tashi ko yayin bala'i ko yayin wani matsala sai Allah ya kuma wannan wannan ne kira man la yasajibu lahu ila yawmil qiyamah har tashin kiyama da ta amsa maka sai Allah ya hum addu'a in mazafirun addu'a ba kake sani ba iya ce kawai sa abin da shi ya ma bai san ma me kake yace sai Allah ya kuma wa idza qulna tukammalahum a'da'an duk a da Allah ya tayar da mutane za su zama makiya da shi wanda aka kiran da wanda ya yi kira za su zama makiyan juna sai Allah ya ki su nuna cewa wannan kiran da kake yayin tashi ibada ya ce wa kano ya ibada ce kada ce ibada ce wannan kenan ka ga kiran wannan Allah yayin tashi ibada ce ba a kiran kowa wajen tashi ibada ce kenan ba wanda ke hakin wannan shi sa kuma musulmi wallahi mu rinka karantar da duk wasu masoyan mu su san wannan babu abin da za ka yi mutum a duniya sama da ka masa gatan ya tsira a gaban Allah wani gata mutum baban ka bai da lafiya da kai shi ta gida mamma ka fatar lafiya ga wata abinci kanan ka uwa da uba ɗaya ko yayan ka bai da lafiya ko ya cika alƙa ya ka taimaka masa wallahi karamin taimako ne domin duniyar nan dama ana so ko ba su ci an barka amma zaman lafiyar da za a dawo har abada nan ka yi fata kada ka yarda ɗan uwan ka ya mutu a cikin shirka ga Allah domin zai tabbata gobe kiyama zaka tambaye wasu masoyan ka tambaya ka ce ya Allah a bani ceton wani a sai iya da da shi kenan ka tambaye ka ce to wani ba a a ce iya wuta za a ce to ya Allah ya san cikin shi a ce bari mu je wa wallahi da ya ya kai shi da Allah ne to laifinsa shirka ne irin waɗannan bayan Allah fala ta fa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton me ceto bai amfani su to dan Allah ne ya wani asara saboda bi Allah ya ce a shirka ya wuce nayi to shi sa kiran shirka baraki da yan uwa musulmi wanda kuma aka samu malamai marasa koran Allah a yau sai su ce a ai daga kai karatun tauhidi zaka rina malamanka shi ko shi ne ya zo ya tarko babba a gurin ya san mine ne idan an taba akan aya to zai nawa da mana shikenan zai ga share gura sai ko ba tauhidi shikenan ka zama dan mutum ya zuwa alhalin cewa wai haƙƙin Allah dan ka san shi za a ce wai karin malamai to lawa maka albarka malami wanda ya karanta da kai da uwayenka ai duk wanda ka iya wulakanta su wallahi ba karatun alqur'ani bane ba karatun tauhidi bane dama mutum banza ne tauhidi sai ma ya sa maka bi ƙarin sanin girman mahaifanka da ƙarin sanin girman malamanka da kuma na gaba da kai ba wanda muka nan zaka sira cikin mutuncin sa wanda kaga ya karanci tauhidi iya wala abu wala mu halin sa tauhidi shine abin da manzon Allah sai da shekara 13 a garin Makka ba abin da yake koya sai tauhidi sallah ma sai gab da hijiran manzon Allah aka yi Isra'ila da Iraki aka je aka fara sallah ba sallah ba azumi ba zakka babu wata ibada ko manzon Allah ya za a yi abota wa Allah a san hakurin Allah kuma za a ce wai karanta shi shi ne zai da takarar malamai ba ai ba adalci rashin sanin addini ne ke kawo wani na to kagan kaga shi ba ko garin da aka shi ba kaga karshe da rabu da shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ba Allah shi ba ba Allah kuma da aka shi karanta to manzon Allah da ya aika Mu'adh bin Jabal tayi innaka ta'ati ko tabdu qauman bil ahli kitab fa yakun awwal ma tad'u ilayhi shahadatu la ilaha illallah manzara zai aiki mu'az bin jabal yace zaka je wajen wasu mutane wani annabi ya riga ya taba zuwa musu suna dan wayewa na addini amma duk inda za a je a zo abinda za ka fara kiran su akai shine akan tauhidi shedawa babu abun bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad akin Allah ne sai manzo Allah ce fa inhu ata'uka lidalika idan sun yi biyayya sun yi karatu sun gane wannan sai a je gaba sai a je sallah kuma a cikin tambayoyin kabari guda uku shi da malamin da yake faɗin haka yake da Allah sallah ta nawa ta nawa ke tambayar sallah tambaya uku da take jiran mutum a kawai duka tauhidi duka tauhidi ne man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka duka tauhidi ne to wannan tambayoyin guda uku kuma su ne daga ka amsa su duk wani abin da zai biyo baya alkhairi wannan yawan sallaka da kyakkyawar sallaka in dai ka faɗa a tauhidi wannan guda uku kawai da mutane ne kuma har ma gari ba ka gani ba a ce ba wanda ya zama to akhiru ainihin amalihi as-sala mutum aka magana akhiru kalami go wanda karshen magana sa wanda aka ga hadin da duk wanda karshen aikin sa a gidan duniya sallah sai ya shiga da akwai hadisin babu amma ka za a ga hadin cewa duk wanda karshen magana shi kalmar la la ilaha illallah shi shiga aljanna to wannan gaskiya akwai karancin magana kuma da biyo haka ne ma
kulle jibara ta ya kawai tauhidi in kai yarda kawai Allah a matsayin ubangijin ka annabi a matsayin annabi ka abin musulun ka matsayin annabi shi ke nan ƙarin
sai ka shi kenan shekara goma sha kuma da ake maza ne ta yi a garin maka karatu ne mai zama kai shi su ƙwarani in ka ɗauka duk kusan sulusun sa duka akida ne ƙwarani kawai akida ne duka zargai wani wani abin da makaranta da muka kulli ba da abu duka tauhidi ne ita fasiya ma kan ta tauhidi shi wanda ba su sallah kamar tabbata guda biyar a salloli duka tawhidi da zai koya babu sallah a cikin fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahman tawhidi duka na ke nan wannan duka wallahi sai mun da gaske malaman kuma da yawa wasu ba koyi bane ba yawa ba karanta tawhidin ba guda ba malami a gaban ka ya dauko kaza ya dauki kaya wannan kusa dari wannan allura dari ba idan ya sassoke ta dama shirka sai yake ya zai ya zai ce wani tauhidi ai zan daga kan karanta tauhidi to har a sana'ar shi ta ta tashi daga nasa saboda daga kan karanta tauhidi za ka cewa manzon Allah duka ya yaki wannan magudancin to shi kuwa shi ke cin abinci shi sai wa musulmi wallahi da kyar za mu iya fahimtar tauhidi a irin wannan al'umma diba da cewa babban abin da har da goyon bayan faran shi a cikin tahiyar nan ba ta bar ba malamanmu suka iya zama da ƙawarwarsu ko aka ringa cewa su su je share guda a ringa ba su saraka wasu dai sun kasashe malamai da baki ɗayansu suna da ayyukansu wasu ‘yan kasuwa ne wasu ɗan boko ne wasu injiniyoyi ne wasu ɓangare kaza ba su jiran wani su zo wasiya a ta suna ko wani ya mutu su rinka fama a cikin su da iyalansu ko kuma wani ya shiga bala'i ya kawo su rufin Allah wannan ya bayu su ba ruwansu da wannan ababe sai yasa suke da izza da buwaya a cikin mutane ko suna da faɗa a shi ku ko malaman ku kuma yanzu sai aka bar su a share guda ku bari in an mutu daga kun zo sai a rinka ba ku sadaka ku bari in an yi bari ku je idi ku tattaro a aiko miliyan uku daga yamai su yan bariki sun tara miliyan kuɗi ku a kawo muku miliyan biyu ko miliyan uku ku zo kuna faɗa ana ɗauka a bidiyo ana dariya ku zo ba ce suna ko wani ya mutu yan bariki je shara guda a ce ina ku rabar mara hudin nan ga san malama ana dariya ana ganin ku a wulakanci a ɗauko shi kamar an canji dala ashirin ashirin talatin talatin a zo a ba wannan talaku a ba wannan goma a ba wannan kaza haka za su kare rayuwar ku ku da faɗa a ji ku da kima a cikin mutane wallahi wannan sharrin turawa da suka ba musulunci ko sai ya zama to kuma sai Allah ya jarabci malaman da san yawan are su ma suna so su shiga mota suna son mata masu kyau faraye to dole a shiga mi dole a shiga hanyar da ba ta fake ba kuma sana kuma babban inda Allah ya ƙara ya ƙara jaraba su akai sai kaga kuma da za a samu wani ya karatun alƙur'ani sai a ga ya fito sana'a ko a ga yana wani aiki sai a ce kun gawa ne ai Allah ne ya tsire wa karatun shi albarka ka dole ga mutum ya haddace alqur'ani yazo yana yana kasa kasa ai la'anta shi wannan wai ita ce shi tarko ne shi dawa wai wane ne yake da albarka karatu wanda zai zo a nan wurin yana yaudarar mata yana shirka yana sigiri shine wanda yake da albarka makaranta wallahi nan ma tarko ne da shedan babbai yayi wa matasa ka kai Umar sai na Umar karanta alqur'ani ka bai kishi imani Umar zai zo ya dillanci zai zo kara ya rike dan akoya ko turkiya tun da sai yana shan rana a zo a taya ta kaza in amsa ya ya ba kudin ka bashi hakkin su khalifa da musulmi da aka ce a'a ana zuwa shari'a ana zuwa kaza kana kasuwa wajen kasuwancin ka da dillanci dan haka nawa ne kake ce wannan wani ka za a doka daga baitul malin kasa a rinka ma iyalanka shi wani kuma iya ɗan abin da ake bada wani na iya in a ce kullum iyalan na wuce a wuni a kisa guda cikin ake guda a bashi kawai ba ce a wuri ka hamsu bai ne da koshe wani suke ala dukkan sana'a da yasa abokan iyal sana'a kuma ne da sana'a ɗan kasuwa ne abraham da bin auf ɗan kasuwa ne shi yasa yan uwa babban abin da aka yi aka rusa mu wallahi ɗaukan karatun addini a matsayin sana'a iya daga cikin abin da yasa aka rusa kada ka hada shi alqur'ani dan ka ce wa bari in ci albarkaci makaranta wallahi ka halaka zagire ka yi noma ai akwai nan garo akwai wani musu yarda malamai ne sun haddace alkur'ani amma sun san hanyar halaka ce ba su tsundu za su je su je gona wani ya samu amalan ke samu yaran su ce kuje ku nemo halaka wani kuma shi zai kasa sana'ar ya ringa yin kayansa saboda ya san cewa waɗannan haƙoƙi da kake ci na mutane wallahi za ka zo in ma ka tsira a kansu to wannan sihirin da kake zawa ka samu allan ƙarya a samu ayya sun mai kasa a ce dole sai an kawo gunsu baki dole sai an kawo jan kaza to a nan kuma ake samun shirka shiga ciki wanda kuma idan mutum ya mutu Allah ba zai taɓa yafe masa Allah ya wasu kamar shi ne anan malam sai yake cewa lahu da'watul haqq ya tabbata da Allah ne subhanahu wata'ala kira na gaskiya yake shi kadai ake kira wallazina yad'una min duni wanda suke kira kuma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in rasu an musa kawai ba kaga abin ya fito a aya ta alqur'ani kenan kira na gaskiya wanda ake kira wa kira Allah kada ya kira Allah ce kuma wanda bine da kuna wanda suke kira min dunihi ba Allah ba Allah ce la yastajibuna lahum bi shay'in rasu an musa kawai ba wanda kai kira da yawa da yawa da Allah ce ba zai taba amsa maka kawai ba shi ne kake shi sa wallahi kai karatun alqur'ani kai tauhidi duk wanda ya ga wata shubha za ka rusa shi a minti daya daga ya ce maka aya halitta ana iya kiran shehu ne ana iya kiran annaba ana iya kiran wani sai ka ce ka salama wannan aya lahu da'watul haqq wallazi la yad'una min dunihi la yastajibuna lahu bi shay wannan gurin kuma zai sai yana tafi in ya san fassara alqur'ani in bai sani kuma yana wani daga nan sai malam ya san wata haqqaqta zaka tabbata cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fatalahu ya yaki dukkan waɗannan bayan Allah ne ya kuna du'a kulluhu lillah domin ya zama to addu'a Allah kadai take yi mata gaba ki daya da tabbata dukkan da Allah ce ya kuna du'a addu'a ta kasance kulluhu dukkan da lillahi na Allah wa dhanbu yanka kulluhu lillahi ya tabbata dukkan sa na Allah ne irin yadda ake samu a yanzu zaka ga wani an zo yanka dabba sai a ce bismil nabi ko bismil jinni fulan ko kuma bismi jibril cika wannan yankan da haduwar malamai din dabbar da aka kama da aka kama sunan annabi haramun ne ba a cin naman ta fasalli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati na Allah ne shi kai yankan ma duka Allah kare yake ba a kiran sunan kowa wajen yanka to shine ma da yake cewa wa dhabu kulluhu shi sa hadisi da Allah la'ana Allahu man dhabaha Allah ya tsine wa duk wanda yanka wata dabbar sunan wannan Allah yanzu mata saboda yawa dan saboda barazana sai ga an ce a kakasa a gaban mutane sai a yanzu a ce a kawo sunan wasu da kaya irin wani waye duka za a kanka wasu nasu barazana shi shi matsiyacin ya tsaye ya ganin wannan abun akwai zahi saboda an ambaci sunan wasu wannan gumaguman shi kuma sai a yanka dabba to kai da ka kawo kai ka halaka halaka ke sunan ba a ambatan sunan kowa sunan Allah ake ambata shi ne anan ma da yake cewa wannan kudu lillah wannan mu hal addawa ba kan ce ka ce in Allah ya bani abu kaza ko Allah ya ba mara lafiya na lafiya zan yi abu kaza to ba a yi ga kowa sai ga Allah ba da cewa istighatha haka ne neman agaji kullu halillah billah dukkan shi da Allah da sunan Allah ake agaji shine mutum ya shiga cikin halin kunci na rayuwa zai nitse a ruwa ba mai ganin sa wanda zai agaza masa cewa ta ya wani ya wani wannan in kai haka ya shirka ga Allah ba a ambatan kowa a yayin kunci ko kana cikin gida gobara ta rufe ka rinka ka kira mu kira wani malami ka rinka cewa ana ka a ga zamani wa iyazu billah in ka mutu a irin wannan ka mutu kana kiran wannan abu sai malam sai yake cewa wa dabi'u anwa'il ibada kai dukkan nau'ikan ibadodi ibadodi kullu halin da sun tabbata ga baki ɗayan su na Allah nan da wata kata a wani gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك واسالك كما jikin mutum wannan babu wani abu wanda yake da kima sama da tauhidi kuma shi ne babban abin da za mu shiga da shi mu samu tsira assalamu alaikum wa
in dai kayi rantsuwa in dai kayi rantsuwa ko kuma ka taka alaka alaka ce in dai hana samu arziki a shekara kaza ko ka alaka ta shi da wani abu in dai ka faɗa ka to dole ne ka bashi wannan in baka bashi ba kuma gobe kiyama sai kai bayani
rahmatullahi wa barakatuh